وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله أجارنا من النار وبعد أحييكم بتحية الإسلامية التي شرعها الله بين عباده وهي السلام عليكم ورحمة الله آه مركم مدى dawowa cikin darasinmu da muke gabatar da shi a cikin wannan littafi mai albarka muhtasar sayyidi abdurrahman al-akhdari wanda aka fi sanin shi da a hallari a cikin wannan masallaci mai albarka a daidai wannan lokaci bayan sallar asuba ta duk ranar alhamis mai albarka wanda ya tabbata cewa manzon Allah sallama ya ce ana daga ayyukan bayi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala duk ranar alhamis da ranar litinin kuma yana daidai yau da goma sha bakwai ga watan sha'ban watan dab da azumi ga azumi dai yana ta karatowa wanda hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1447 wanda ya yi daidai da biyar ga watan february wata na biyu a jerin Gregorian calendar miladiyan annabi Isa dan Maryam 2026 muna cikin littafin mu wanda muka saba karanta shi a irin wannan lokaci wanda yau zamu shiga babban ibada babbar bauta an gama maka gaba ɗaya magana akan abin da ya shafi at-tahara tahara ta ma'ana da tahara ta hissi ma'ana taharatul ma'ana da taharatul hissi tahara na al-batin والظاهر طهارة نتكين جيكينكا زوتيركا تجارو تيكومي مال عبد الرحمن الأخضر يا جارة مكا إتا يا مكا بياني دزاغ جارة تا سنن طهارة نحسي طهارة نظاهري كي بولي كي غائطي كي ريح دم نفاس دم الحيض بك أما كما غني ذاك يسرك تيسو تنزو abin da ya rage maka sai mai sai sallah dama daga tsarki alola ko taimama sai sallah kuma biya bayaninsu a baya to sallah ita ce mafi girman wato ibada a'zamul ibadat ko a'zamu arkanul islam ita ce sallah in ka cire shahadataini to bayan wato shahadoji guda biyun nan shahadati Allah ila illallah anna muhammadar rasulullah to babu wata ibada mafi girma sama da sallah yawa sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya sallah wato ta zamanto ita ce ibada mafi girma kuma ita ce ibadar da ake yin ta kullun yau da gobe yau da gobe kuma ta zamanto ita ce ibada da take gyara wato rayuwar dan adam idan dan adam ya rike ta sosai to za ta gyara mishi rayuwar shi rayuwar shi ta ciki da waje da komai inda ya rike ta da kyau to wannan alƙawari ne na Allah Allah zai gyara mishi rayuwar shi kuma da komai da komai rayuwarka ta jikinka ne ta addininka ne ta lahiranka ne ta duk har dukiya har dukiya sallah tana sabarwa domin Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa mana cikin alƙur'ani wasta'inu bis sabri was sala wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in ku yi nemi taimakon Allah in za ku nemi taimako ku nemi taimakon Allah ta hanyar yin sallah da haƙuri yawa an ka rike sallah ka yi haƙuri to insha Allah tabaraka wa ta'ala Allah zai taimake ka duk abin da ka sa a gaba wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in Allah sai ya ce amma sai dai ita rike sallan nan da kyau yadda ya kamata akwai tana da nauyi tana da wahala sai dai ga masu khushu'i masu tsoron Allah na hakika to shi yasa da ga mutane da su ta yin sallan kaga kuma wasu abubuwan nasu ba su gyaru ba kaga abubuwan sai kamar lalacewa ma suke to asalin sallan ne asalin makasudin ta ne babu shine wannan khushu'in da aka yi magana wa inna lakabiratun illa ala al-khashi'in yawa sannan Allah tabaaraka wa ta'ala a gaba kadan a cikin suratul baqara yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ista'inu bis sabri was salah inna Allaha ma'as sabirin ya kun dauko imani ku nemi taimakon Allah kaga the same can an ce ka nemi taimakon Allah umarni nan ma sai da aka addressing din masu imani ma sai ce ku nemi taimakon Allah bi sabri ta hanyar haƙuri duk mutumin da ya rike haƙuri to Allah zai taimake shi wallahi tallahi duk wanda ya rike haƙuri duk abin da ka sani kai haƙuri akan sa Allah zai taimake ka waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqin hatta shugabanci in kaga Allah ya baka to haƙuri ka rike in baka rike ba to za ga akwai fitina a ciki haka Allah tabaraka ta'ala faɗa to saboda haka haƙuri yana da matukar tasiri amma me mu muhallin shaidin mu shine abin da Allah ya dan fara da shi sai ce wassala da kuma yin sallah kuma su imani ku nemi taimakon Allah ta wajen haƙuri da kuma yin sallah kaga ka duba ababa ne guda biyu masu wahala haƙuri na da wahala ba kowa yake samun sa ba ba kowa Allah ya masa haƙuri ba to amma haƙurin da ake nufi irin can haƙuri to amma sallah in ka dube ta sai ka kusan cewa ma in baka da haƙuri ma ba za ka yi ta ba shi yasa Allah nake ganin ya gwama ta ba yi mana sai ne haƙuri ke yin sallah yanzu ka taso wani yana ta yana baccin shi yanzu ka yi kaza azhar na yi karke yanke duk abin da kake wani in ya fara hada hadansa minti talatin ko awa ɗaya baya rabuwa na ta hada hadansa kuɗi na shigowa amma an ce azhar ta yi ya yanke ya rufe shago ya yi kaza a tafi komai kuma kana bin haka yadda ya kamata ka gan ba mai haƙuri ba mai iya wannan so da haka haƙuri yana jawo mutum ya yi sallah to sallah kuma in kana yin ta to za ta taimake ka cimma duk abin da kake nema kuma ta kai ka tudun natsira manzon Allah sallama yana cewa farkon abin da za a fara bincika a cikin ayyukan bawa shine sallah idan ta gyaru to bawa ya rabauta ya tsira idan ta bashi bawa ya lalace kuma idan aka karbi sallah manzon Allah hadisinsa ingantacce ya ce in aka karɓe ta to duk sauran ayyukan ma haka za a karɓe su duk sauran ayyukan ce a duba a ga sallar ta yi domin ka san yin sallah na gaskiyar da Allah ya faɗa to fa ba zai du abubuwan da kake tunani ba sai dai abin da ba za a rasa bane as-saghair wannan kuma babu wanda ya tsira daga gare shi ba annabawa ba yawa saboda haka shi yasa ma Allah tabaraka wa ta'ala ai a wata aya yake gwada mana cewa su kananun wayannan zinuban in kana yin irin wayannan ibadojin yana kankare su shi yasa ya ce as-sala daga sallah zuwa sallah ko kuma a alola daga a alola Allah yana kankar zunuban da aka dauka daga asbaha zuwa kaza Allah tabaraka taala sai yayin kankar zunuban ka in kai ta haka Allah yake saboda haka ƴan uwa dole a rike sallah Allah tabaraka taala yana nuna mana utlu ma uhi ilayka min alkitabi aqimis salah inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar kaga babban abin da zaka ci ta goma shi shine sallah za ta hana ka alfasha za ta hana ka muggan ayyuka duk abin da ka sani ba ke in kana yin sallar da gaske to la zaka tana dan mai imani inda zai yi masu zai tsaya sallah bayan yayi zinubi misali mummunan aiki mummunan zinubi wallahi in ya tsaya sallah sai ya ji abin ya faɗo masa rai kaga sai ya dama ciki sauda yanzu ya zo wani abin da daga shi sai ubangijinsa shi yasa Allah tabaraka wataala da ya kawo siffofin masu imani a cikin suratul mu'minuna cikin suratul ma'arij sai ya hada hadda masu sallah ce alladhina fi salatihim khashi'un a wani gaba ce walladhina hum ala salati ala salatihim yuhafizun suna wanda suke kiyaye sallolinsu suna ba da su yadda ya kamata suna yin su da khushu'i ka saboda ka sallah ba karamar aba bace ƴan uwa an tambayi manzon Allah sallama wani aiki yafi a wajen Allah yace yin sallah akan lokacinta saboda haka lalle dole mu rike sallah yadda ya kamata yadda ya cancanta mu ba ta haƙƙinta a cikin duk isabi da za a yi ta ce farko ayyuka haka a cikin kuma sauran wato al'amura na mutane a fiyas na al'umma na zauna da kai mun yi rayuwa mun yi kaza abin da za fara hisabi shine cikin jinani haka Allah ya faɗa awwalu ma yuhasabu lil abdi min amali as-salah abin da za fara yi wa mutum hisabi a cikin ayyukan sa na ibada sallah sannan abin da za a fara yi wa mutane hisabi a tsakanin su na rayuwa da suke shine fiddima cikin jinani waya zub da jinin wani waya kashe wani waya kaza Allah tabaraka ta'ala zai tambaye ki shine farkon abin da za ya hukunci akai yawa saboda haka Allah ya taimake mu to shine sai malam ya ce as-salah in ka duba haka ya kafa babu ya ce as-salah wato sallah ta ita sallah asalin ma'ananta a lugar larabci larabawa suna ce mata as-salatu hiya du'a sallah ita ce addu'a haka suka bata a ma'ananta a lugar a wajen su laraba ma'anan sallah shine luga kuma suna da hujjojin su qur'ani da hadisi misali ka dauka irin su wasalli alaihim khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wasalli alaihim inna salawataka sakanun lahum kaga an ce ma annabi ya karbi zakka sannan wasalli ka musu sallah ma'anan sallah addu'a ka musu addu'a ka karbi zakkar tasu sai kai musu addu'a Allah ya bunkasa dukiya domin addu'arka nutsuwa ne ga rayuwarsu addu'ar manzon Allah saboda kamar anan sallah a lugar larabci shine addu'a as-sala shine addu'a sannan a wajen malamai na shari'a su kuma suna ce mata ibadatun zatu aqwalin wa af'alin makhsusa wata bauta ce wacce take ta kunshi wato maganganu da ayyuka na kebantattu wato na musamman yawa shine suke ce mata muftatahatun bit takbir tana budewa ne da kabbar harama wa muhtatamatun bitaslim tana kuma wato rufewa da sallama kana bude kabbar harama ka bude sallah an kai sallama ka rufe sallah to a takeice haka suka bata wato ma'ana ita sallah sai ya ce faslun fil awqat abin da malam zai fara maka bayani a sallan nan shine fasalin da yake magana akan al awqat lokutan sallah haka ya kamata domin in lokacin sallah bai yi ba babu sallah akan ka eh wallahi wanda zai yi sallah lokaci bai yi ba ma sallar ba ta yi ba wannan shine ko da rashin sani ne to in ka san lokacin ya kuma sai ka sake dole ba ka ce ah to ai rashin sani ne sa ne ba yanzu lokacin yayi sakewa za ka yi kawai in kuma ka barta ta fita da gangan da ganganci wannan kuma shikenan kawai malamai fatawa irin ta su Uthaymeen irin su Bin Bas sun ce kar ma ka yi ta kawai ka hakura in dai mutum da gangan ya bari ba wani uzuri yan lokacin sallah ya wuce masa dagan lokacin sallah ya fita fa gaba ɗaya ba wai lokaci na muktari ko na zaruri ba har zarurin ya fita ba komai ya zauna ya ce yanzu kawai abin da zai shine qada'i a malamai da suka ce kawai wannan ya rabu da shi wannan kawai tunda ya raina Allah bai ga girman Allah da ya ce masa yi sallah akan lokacin ba kawai ya bari ya je ta istighfari girman zunubin ya wuce a cewa karama ta sai ka ta istighfari to saboda haka shi yasa sai malam ya fara kafa fasali yace fasalun fil awqat fasalin da zai magana a cikin wato lokuta sallah tana da lokuta kebantattu wanda lokutan nan Allah tabaraka wa ta'ala shi ya sanya su ba wai kawai da kai bane yawa Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa mana yana cewa da ya gama magana akan wato salatul khawf a cikin suratul mu'minuna ayin afwan a cikin suratul nisa da ya gama magana akan sallar tsoro yadda za ana cikin halin yaƙi kaza kaza sai Allah ya ce fa idza tuma'anantum fa aqimus salah in kuka samu nutsuwa kun gama yaƙin abu ya kawo ba matsala yanzu ana cikin zaman lafiya to ku kutse da sallah ku sallah yadda ya kamata inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta lalle sallah ta kasance akan masu imani wato wani wajibci ne wani farilla ne wanda yake mai lokaci a cikin alqur'ani kuma Allah tabaaraka wa ta'ala sai ya gwada mana a wata sura suratul ud واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين لا شيء واقم الصلاة طرفي النهار أنا فدا مع النبي أما خطابا لأمته نتوى كسيد سلا طرفي النهار أين كنا قدابيو نوني معنا فركم وني da kuma ƙarshen wuni malamai tafsiri suka ce shine sallar asuba sallar azhar sallar la'asar shi ya kunshi tarafain nahar sannan tarafain nahar sai wazulafa min al-layl da kuma wasu lokuta na dare shine malamai suka ce sallar isha da magari wasu kuma suka ce a sallar isha ita kare to Allah tabaraka ta'ala shi ya bada wannan lokaci kaga kenan an iyakance lokacin sallah daga farkon muni ne zuwa ƙarshen sa shine rana sannan dare kuma kawai salloli ne guda biyu magari da isha sai Allah tabaraka ta'ala ce innal hasanati yudhibun sayiat kaga kyawawan ayyuka ma'ana a'malus salihat kyawawan ayyuka yudhibun sayiat suna tafiyar suna kankare suna shafe zinubai kananan zinubai shine yudhibun sayiat Allah ce dalika zikra lizakirin wannan hakan dai tunatarwa ne ga masu wato astuwa so da haka lokuta ne da Allah tabaraka wa ta'ala sanya su da kansa yawa za mu je mu ji a hadisi yadda malaika jibril ya zo yi wa annabi sallah a lokuta daban-daban ya ce wannan shine lokacin sallah kaza wannan shine lokacin sallah kaza sai malai sai ce wal waqtul mukhtar lidh-dhuhri to sai ce kuma lokaci wanda yake zababbe na sallan azhar to mu gane farko kowace sallah mutum zai yi ta ne a cikin lokacinta amma lokacin nan zai iya zama waqtu ada ko kuma waqtu qada lokacin asalin bada ita ko kuma lokacin biyan bashin ta to shi kuma waqtu ada din ma ya kaskashi biyu akwai waqtu ikhtiyari akwai waqtu daruri shi lokacin bada sallah lokacin da ake so zai yi wa ikhtiyar zaɓaɓɓen lokacin ka bayar lokacin da aka zaɓi ka bayar din ko daruri ko kuma lokacin larura lokacin ta kusan kurewa da sauransu to shine lokacin daruranta ko kuma ya zamanto kayi ta ne amma a lokaci na ada na biyan bashi lokacin har ya fita gaba ɗaya saboda wasu dalilai wanda hadisi ya bada wato rangwame a kansu to wanka zo zaka kaga ada'i zaka yi a qada'i zaka yi biyan bashi zaka yi to shine sai malam zai fara faɗa mana sai ya ce mu alwaqtul muqtaru lidh-dhuhr zababban lokacin azhar zababban lokacin ba lokacin na laruran ba lokacin da aka fi so ki shi yace min zawali shamsi tun daga lokacin da rana ta gota a tsakiyar sama shine zawal ta gushi ta bar tsakiyar sama ila akhiril qama har zuwa ƙarshen qama ma'ana har zuwa ƙarshen inuwar mutum ta yi daidai da wato tsawon sa shine akhirul qama shine shine ƙarshen qama lokacin da kaga inuwar ka ta yi daidai tsawon ka tun daga lokacin da rana ta yi zawali ta bar tsakiyar sama ta tafi ta yamma to har ka je lokacin da inuwar ka za ta yi daidai da ka duk lokaci ne na zababban lokacin sallar azhar in kai sallar azhar lokacin lokaci ne zababbi haka yanzu wannan hadisin manzon Allah sallama kuma haka mala'ika jibril zai wa annabi a sallah zawalul shams gushewar rana daga tsakiyar sama wurin baka wani practical abu idan wani lokacin da rana ta take din sai ka daga idan ka sama haka idan ka ga idanunka a ƙwariyan ranan to ranan bata ba tsakiyar sama tana tsakiyar sama lokacin sallah azhar bai ba da ka daga sai ka ga ranan ta shiga idanunka guda biyu to ranan tana tsakiyar sama lokacin sallah azhar bai ba amma da ka daga sai ga tayi can to lokacin azariya ne lokacin sallar azariya ne wannan shine iya abin da zaka iya fahimta sannan wasu suna gwada shi kuma da inos lokacin da inos ta yi rabi haka to shi ma da duk wannan wani ma'auni ne wanda ana auna shi amma tun da yanzu lokuta ma gashin Allah ya sauke mana su a technology ci gaban sa ya kawo muna ta ganin abubuwan daban-daban to wannan shine dai farko kuma zababban lokacin sallar azhar sai ce wal muhtaru lil asri zababban lokacin sallar la'asar kuma lokacin da aka zaɓi ka yi shi aka fi so min alqamati ila al-israr min alqama lokacin farkon inuwar taka ta kai daidai da kai daga kama din kaga ƙarshen kenan me azhar kaga muktarun lokacin azhar ƙarshen sa na karewa muktarun al'asar kuma yana ne shiga shi yasa malamai suke cewa da azhar da al'asar suna yajtami'ani fil waqt suna hada lokaci ta ta lokaci guda ita a ƙarshen lokacinta ita kuma a farkon shi yasa suke hada lokaci shi yasa zaka samu malamai a tsakanin su suna ta janja shin macen ta gama al'ada da la'asar kan za ta biya azhar da la'asar ko kuma ya saboda wanda suka ce za ta hada azhar da la'asar ta biya ba la'asar kadai ba sun dubi cewa ai salolin biyu suna hada lokaci wanda kuma suka ce ba za ta yi suka ce a to ai annabi cewa man adraka rak'atan min al'asr qabla an taghruba ash-shams faqad adraka al-'asr wanda ya riski raka'a daya kafin rana ta fadi na la'asar to ya riski la'asar sai suka ce ai annabi cewa ya la'asar bai ce azhar da la'asar ba to wannan shine dai wallahi musta'an amma akhirul qama karshen azhar din yana fita in ka dubi ino ka tayi daidai da tsawonka to lokacin azhar tana kwarin fita to shine muktarin lokacin zababban lokacin wato la'asar kenan yace ila al-istirar har zuwa lokacin da rana za ta wannan yellow din nan akan tayi wani yellow haka to wannan lokacin duk sabon lokaci ne lalasar in kai duk lokacin yayi yace wa daruri huma ka gani ko sai zai hada su ma gaba daya huma yace tasniya sai yace lokacin su kuma na larura a ce kai amma a larurar lokaci lokaci mara lafiya ba haka aka so ba amma dai wani larura sai haka zaka yi shine ilal maghrib har zuwa lokacin da rana za ta fadi in rana ta rigaya da ta kayo faduwa maghrib rana ta fadi to sai aka samu wani larura sai yanzu zaka yi azar ko al'asar to kai a lokacin su na larura kai a lokacin su na larura wannan shine abin da yake magana shine wa darurihuma ila al-ghurub lokacin su na larura kuma zuwa lokacin faduwar rana to duk wanda ya bar lokacin sallar azhar ko al'asar ta kai masa har jikin faduwar rana to yanzu in zai yi su zai yi su ne a lokacin na larura kaga aka ce maka larura ba a ce maka lokaci na qaba'i ba sai ya ce wal muhtaru lil maghrib zababban lokacin sallar maghriba kuma yace qadru ma tusalla fihi ba'da shurutiha gurgudan gurgudan ma tusalla fihi abinda zaka sallata a cikin lokacin ba'da shurutiha bayan wato cikin sharadin magriban rana ta riga ta fadi an yi komai ka tabbatar to iya gurgudan abinda zaka sallata iya gurgudan lokacin sallar magriba sai sada ga iyayen mu in aka ce maka sallar magriba sun fi daugawa kuikui ana kira za gaba wato lokaci ana lokaci saboda ita ba ta da tsawon lokaci nan da nan lokacin ta zai fita kana sakewa in ka kan ku shiga ma sai ka ga lokacin ta yana kokarin fita to shi yasa ce ma qadru ma tusalla fihi gurgudan abin da za a iya sallata a cikin wannan lokacin ba da shuruɗi bayan cikin sharɗanta rana ta fadi to kawai shine lokacin sallar magriba ba ta da tsawon lokaci yace wal muqtaru lil isha zababban lokacin sallar isha kuma min maghibi shafaq daga buyan shafaqa shine wannan jan abin da ɗan rana ta faɗi da aka ga yamma ta yi ja haka to wannan shine shafaki to lokacin da wannan kaga ka daga kai kaga babu shi a yammaci ya tafi guri yayi duhu to lokacin isha ya shiga ila thuluthil layl awwal har zuwa farkon kashi ɗaya na ukun dare farkon kashi ɗaya ukun dare in ka kasa dare kashi kashi uku to farkon kashi farkon to har ka isa lokacin lokaci ne na zababban lokacin isha in kai shi lokacin sallar isha ne ma'ana yanzu ka zauna sai ka ce to yanzu rana tana fadi misali ka ce karfe 6 da minti 15 ko 20 to sai ka ga awannin dare nawa ne sai ka raba su har zuwa fitowar alfijir in ka raba su ka divide din su into 3 ka raba su uku to farkon awannin farko na uku to har zuwa lokacin duk zababban lokacin sallar isha ne kusan ka duba yanzu ka kusan kaiwa 11 kusan za ka kai iya kaiwa ko sha ɗaya haka to saboda haka dai wannan shine zababban lokacin sallar isha sai ma da ya maka wa daruriyuhuma su ma suna hada lokaci isha da magrib lokacin suna haduwa tare shi yasa sai ma da ya maka amma lokacin su na larura a ce lokacin su zababban ya fita na larura za ka yi sallah sai ma da ya ce ila qulu'il fajr har zuwa lokacin fitan alfijir duk wanda ya bar magrib ko isha bisa larura bai yi ba har dab da lokacin fitan alfijir to in yayi sallar magrib ko isha to yayi a lokaci na larura na larura yawa kaga kenan suna tazarar lokaci shi yasa wancan ma maganar na malamai da suke jayayya tsakanin mace mai nifasi ko mai haib na rama sallah ita ma haka suka bata inda daddare ne shin za ta rama magrib da isha ko ishan ta kadai za ta rama misali saboda lokacin su shi ma yana haduwa yace wal muhtaru lis-subhi zababban lokacin asuba lokacin da in kai shi an fi zaba shine zababban lokaci min al-fajr daga al-fajr ya keto daga ketowan al-fajr ya fito ila al-isfari har zuwa lokacin da rana za ta dauri zai fari pat shine isfar isfar bis-sad isfirar to shine ja din nan yellow yellow din nan amma isfar bisin kuma to shine lokacin da zaga in ka duba gabar zaga guri ai fari pat to wannan lokacin har zuwa daidai wannan lokacin to lokaci ne na sallar asba zababbi yawa shi isfar asali masdari ne asalin kalmar asfara yusfius isfaran ne masdari ne so da haka yace isfaril a'la amma ma farin wanda yake mai dagowa wanda ya riga ya dago sosai wanda kaga farin ba zai koma ba to shine zababban lokacin asba tun daga keton alfijir wa daruriyuhu amma wato lokacin larura na asba shine ila tulu'i shamsi har zuwa lokacin da rana za ta fito wanda ya bar sallan asba bai yi ta ba kawai to sai da rana ta fito to yayi a lokaci na larura wata kila misali bacci ya ɗebe shi rana ba haka ya saba ba to amma rana an samu akasi bacci kawai bai tashi ba sai ga har rana ta to in yi sallah a lokacin sallar ta yi saboda uzuri sannan kuma ya yi ne amma a lokaci na larura ta wannan shi ne sai ce walƙaba'u fil jami mawara a zalik amma ramuko shi ne alƙaba biyan bashi ramuko a cikin duk sallolin nan da aka faɗa maka lokutansu ko shi ne mawara a zalika koma bayan haka wanda ya yi sallah ta azahar da la'asar a koma bayan daga tun daga zawari har zuwa lokacin da rana ta yi yalo in ka gaba a lokacin kai sallar ba to ka san kayi ne a lokaci na qada'i na biyan bashi ramu ko kai kai an bi ka bashi wannan salami wanda yayin sallar isha ko maghrib a bayan fitowar alfijir to kawai yayi salla ne a lokacin qada'i biyan bashi ba lokacin zababban lokaci ko larura ba ba lokacin larura bane ba biyan bashi sai da alfijir yake to sai kai maghrib ko isha to biyan bashi kai alaikum salam zamaji na'am yawa to wannan gaba da zamu shiga kenan ma yanzu bari sai mun shigo sai mu bayanin ta eh an gane ko haka asuba wanda ya bari sai da rana ta fito mishi sai ya yi ta to shi ma ya lokaci ne na ƙaba'i biyan bashi ba lokaci ne na muktari ba balle ma daruri ba ba na daruri ba an gane wannan ko to ga magana alajin sai ce wani akhara sala wanda ya jinkirta sallah hatta kharaja waqtuha har sai da lokacin ta ya fita mutum ya jinkirta sallah kawai da gangan da ganganci ya bari har lokacin ta ya fita bare ce fa alaihi dhanbun azimun yana da zulubi mai girma wanda ya bar lokacin sallah da gangan ya fita babu wani uzuri babu wani dalili dalili karɓaɓɓe a shari'a wanda gashin zan faɗe shi to fa alaihi zambun azimun yana da zunubi mai girma ka ji fa yace maka azimun wani mai girma biki ya lokacin sallah yan uwa wallahi ba a yin sallah a lokacin daga dama wallahi kace tunda Allah ya ce inna salata ya tawkidi yace alal mu'mina kuma akan masu imani kitaban wajibi to wallahi kace yayi ta ba lokaci daga dama ke ba karke wasa da yanzu yanzu wajen aikin ka ofis ɗinka kazanka kasu in kai latti za a iya kwairin ɗinka za a iya ba kaza me ya saka sau da kana kiyar to balle sallah sai malam ya ce illa an ya kuna nasiyar in ku kaga ya jinkirta ta fita a lokacin ta sai dai in bisa mantuwa ne mai mantuwa ne au na'iman ko bacci wannan aka yi zo a hadisi wanda duk ya jinkirta sallah saboda mantuwa ko bacci to shi abin da ya zo a hadisi man nama an salatin au nasiha falyusalliha idza dhakaraha la kafarata laha illa zalik wanda yayi bacci akan wata sallah ko ya manta ta shaf kasa wani lokacin shugul da yana iya faruwa fa sai ka la hawla ashe banye lokacin ba to manzon Allah sallama ya ce ya sallace ta a duk lokacin da ya tuna ta kawai babu wani kafara kuma zai ita wannan din kawai zai wannan shi da kawai duk mutumin da ya manta wata sallah amma mantuwa ko yayi bacci akan ta bacci ya tashi kawai ga to in ya tuna ta kawai sai sallace ta babu wani kafara a kan shi sai iya wannan to wannan shi Allah ya gafarta mana Allah manzon Allah sallama yana cewa tajawaza li al'ummati al-khatu wal nisyan mustaqri wa an dauke wa al'ummata zinibi ko zargi duk abin da aka yi shi a mantuwa ko kuma bisa kuskure ko abin da aka tilasta musu kai to babu zinibi akai an dauke mana zinibi Allah ya kara dauke mana zinibi a gurguje saboda mu fita a wajen yace wala tusalla nafilatan ba'da salati subhi illa irtifa'i shams ila irtifa'i shams yace wala tusalla nafilatan ba a sallan nafila ba'da salati subhi bayan sallan asma ba a sallan nafila ila irtifa'i shams har sai rana ta daga ba ma cewa fitowa rana sai ta daga saboda in kai lokacin da take fitowa to zaka dace da masu bautar rana ita kuma rana tana fitowa ne a karnayin shaytan tsaffunan shaytan guda biyu yawa shaytan zato sai zo ya ajiye sai sai ta fito saboda masu bautar rana su bauta masa to shi sa annabi sai ya hana mu yin bauta a lokacin saboda bauta ne na masu wato majusai majusawa annabi sai ya hana mu to ba a sallar nafila bayan sallar asuba har sai rana ta daga kaga ta dago daga kwankwantar nan to amma nan din nan saboda yanayin lokaci a gurguje idan sallah ce mai sababi za ta sabab to za ka iya yin ta yanzu kamar mal alji da shigo muna karatu ai yayi nafila to wannan ita banda ita a ciki in ka bi hadisan gaba daya yadda suka kawo sun ciccire duwa yanan dalilan idan sallah ce za ta sabab mai sababi to ita an yadda kai ko a wani lokaci ne da aka hana misali tahiyatul masjid yanzu da ya shigo tahiyatul masjid to wannan ya halatta saboda hadisin annabi da yace kuma wanda ya shiga masallaci fala ya jiris kare zauna hatta yi salli rakataini har sai ya yi sallar raka'a biyu sai suka ce wannan ai hani ne wancan kuma abin da ake nuna maka shi ne kawai haka kai amma wannan umarni ne kuma ga hani a ciki so da haka wannan da bambanci da wancan kawai yanzu kai sallar asuba ne sai ka tashi ka ce bari ni nafila kawai ganin dama na an hana ka amma in dai da sababi yanzu ka shigo masallacin to za ka yi nafila ta rakatai tahiyatul masjid Allah ya taimake mu haka duk sauran lokutan wa ba'da salatul asr haka nan ba a sallan nafila bayan sallan la'asar ila salatul maghrib har sai an yi sallan maghriba har sallar maghriba ba a sallan nafila a wannan lokacin sai dai an ce maka salatul maghrib in aka riga aka kira sallan maghriban to ya halatta kai nafila kafin a shiga sallan inda a lokaci ya halatta wannan saboda shi lokacin lana ita riga ta fadi shi ma abin da aka hana saboda lokacin annabi ya hana ne kuma rana an za ta faɗi shi ɗan still yana ba yana zuwa ya baza ƙawon shi sai ta faɗi akan ƙawon shi to masu bata rana suna sake yi to shi yasa sai annabi hana an gane ko ba a yin sallar nafila bayan sallar la'asar har sai an kira magari wa ba'da qulu'il fajr haka nan bayan cetowar alfijir idan alfijir ga ya fito ba a shiga asuba ba to babu wata nafila sai dai me rak'atai sai dai rako'in nan guda biyu na wato alfijir rak'atul alfijir ko raka'a guda biyu da ake kafin kafin as-sallan asra to su kada yake amma bayan su ba za ka sake kirkiran wata ibada ba kuma ka ce barin tana fili a ba a wannan just in kai raka'atay al-fajr kawai sai ka zauna an ga alaikum assalam kuma ji na'am na'am na'am na'am ranar mabin ansa wannan abin da ya fi abin da yake akwai shi ne da ya bari sai rana ta fito saboda ya biya ba su sukan saboda ya tabbata hadisi manzon Allah sallama yana biyan bashin duk salolin sa na dare da ya saba in bai yi ba wani uzuri ya abin amma lokaci sai rana ta fito haka sai rana an gane ko to amma idan ya zamanto ba al'adar shi bane ka sa ko su mutane an ka buɗa musu to sai zaman to musu al'adar su ba za su tashi ba asuban sai lokaci ya ƙure sai alolan su zo kuma ana idar da asuban sai za su rakatul fajr to in ba al'adar shi bane wannan mantuwa ne kullun yana nan kullun sai aka to wannan shi ya halatta ya tashi sai a rakatul fajr da garin sallar asuba shi yasa za ga wayan su ɗan nadirin nadirin haka suna iya yi amma in dai al'adar shi ne wannan wannan ba wani ba shi wani uzuri da za ka yi shine cewa ba'da tulu'il fajr haka nan bayan fitan al-fajr ba a nafila illa alwirdalin na'imi anhu illa alwirda sai dai wuridi ga wanda ya bacci ga kan wuridin nasa wai kana da wata ibada da ka sa ta wuridi wuridi shine abin da ka aje shi kullun kana yi baka fasawa shine wurida shine wuridi shi zaka ga suna wuridi ko ina da wuridi kaza to idan wuridi ka saka a a qur'ani a a sallah a a wani istighfari ranan sai ka ni bacci akai har guri ya kure to idan ka tashi kafin a alfijir din ya halatta kai inda ka zaka samu dama an gane ko shine illa ruda wannan istisna ne illa alwirda dinna in sai dai wuridi ga wanda ya bacci wuridin da kullun kana yi a gane ibadar da kana ba kirkirin ta yau kai ba yawa sai ce wa inda julusi imamil juma'ati haka nan ba a sallar nafila a lokacin lokacin da liman ya zauna akan wato mimbarin khutban masallaci juma'a zai khutba ba a sallar nafila wannan haka yake in kana ciki kenan amma an ka shigo hadisi ya zo ya nuna cewa annabi ya ce wani ya tashi ya halatta amma in kana ciki an yi sallah an kira sallar tabaraka tashi kace da kai nafila ba amma in shigowa kai to ya halatta kai sallah wannan hadisi ya zo akan wannan yace ala al-minbari ko in mutum ya limai zauna akan minbari yace ba'da aljum'ati haka nan ba a sallar nafila bayan juma'a din an idar da sallar hatta yakhruja min almasjid har sai imam din ya fita cikin masallaci wannan haka ya kamata lalle shi yasa annabi yana nafila ran juma'a amma normally sai ya tafi gida sai ga ya raka'a hudu amma malamai suka ce kai in zaka yi a masallacin so samu ba kana idar da sallan ka ta zikiranka ba ka ce kuma ba kai kuma can sai ka tashi haka a ba a san haka in dai zaka yin a masallacin to ka dan gaggaisa da mutane ka dan yi wani magana har ma an sa sama ka dan fita tukunna ka dawo sai kai haka yi ba lalle malama ka kashi an gane ko to Allahu musta'an wannan shine karshen babin mako wannan ga tunda lokuta na sallah ba wasu abubuwa ne wanda suke da wahala ba ya isar mana kawai dai iya wannan tazarar lokacin wanda a wannan lokacin wanda duka lalurai ne kuma muktari Allah ya taimake mu Allah ya rufa mana asiri اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنك عفو تجيب العفو فاعف عنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عنا سواك اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا من لدنك علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صب علينا بالي والخير والرزق صبا صبا ولا تجعل عيشنا كدا كدا اللهم اغفر لنا ولوالدينا والولدان اللهم اغفر لنا ولوالدينا والولدان اللهم بارك لآبائنا وعلمائنا اللهم بارك بابائنا اللهم انصر من نصر الاسلام والمسلمين واخذل من خذل الاسلام والمسلمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله